بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولا سادية ta lahadi yau muna ashirin da bakwai ga watan bulgirya hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif ɗari hudu da arba'in da shida wacce ta daidai da ashirin da biyar ga watan mayu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitabu ishratin nisa wallafar al-imam al-hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali an-nasa'i wanda ya rasu jiran shekara ɗari uku da uku allah madaukakin sarki ya dukan shi ya gafarta mishi wannan littafi wani bangare ne daga cikin babban littafinsa bakan jami mai suna as-sunan kubra wanda ya cire shi ya takaice shi don yi wa al'umma bayani dangane da irin zamantakewa da mata a rayuwar musulmi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da magabata suka rayu da matayensu da irin mu'amalar da Allah madaukakin sarki ya kulla ya yarda a yi a tsakanin mataye Allah muke roƙo ya dace da wani asirin duniya da lahira wannan shi ne sunna arba'in da uku sunan littafi insha Allah ta'ala mun karkare babi da ke magana akan al'azim sai dai a wannan nuskar da muke amfani da ita wacce malamin malam Khidir Ibrahim yayi wa tahqiqi akwai kuskure a cikin wanda ya faru a lambar hadisi na 214 inda yake cewa قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سعيد بن حسان المخزومي عن عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية وأنا أعزل عنها فقال أما إن ذاك لا يمنع شيئا أراد الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشعرت أن تلك الجارية قد حملت فقال أنا عبد الله ورسوله تولى حديث النبي كالشنسة عندما قال أنا عبد الله ورسوله ذاك ذاك يجب أن الله سكان ونن da abin da ya shafi abin da ya zo a gaba abin da ya zo a gaba ba shi daga cikin abin da yake ainihin wato imamun da sa'i ya buɗe sabon babi ne wanda zai zo ya mana bayani musamman dangane da abin da ya shafi a ainihin wato wannan bayani na abin da ya shafi saduwa da mata musamman a lokacin haila to sai imamun da sa'i ya buɗe babi da cewa ma yunalu min al-haidi abin da ake iya yi tare da mace mai haila a lokacin da ke haila menene abin da ya halatta mutum ya taba daga cikin iyalinsa ta'awil qawlin lahi tabaraka wa ta'ala fassara fadin Allah madaukakin sarki wa yas'alunaka 'anil mahid kuma suna tambayar ka game da wurin da haila ke fitowa ko kuma suna tambayar ka game da haila yayin da take ainihin wato fita قل هو أذى فشيل سوان الجتني نجسة شي هيلا فاعتزلوا النساء في المحيض دون هكا كوني سنشماتا ألوك هيلا ولا تقربوهن حتى يطهرن kada ku kusance su ta fuskar yin jima'i da su har sai sun tsarkaka fa idza tatahharna idan suka tsarkaka jini ya dauke suka yi tsarki fa atuhunna min haythu amarakum Allah ku zakke musu da inda Allah ya umarce ku inna Allah yuhibbu at-tawwabina lalle Allah yana son bayinsa masu tuba da zuwa gare shi wa yuhibbu al-mutatahhirina kuma yana son masu tsarkaka da cikin bayansa to wannan shine ainihin wato abinda za mu gyara a kai kamar yadda ainihin wato ya nan kuma wannan shine kusan babi na arba'in da shida a cikin yarin biyar babobi da ke cikin wannan ainihin wato wannan littafi na imamu annasa'i a wannan littafi nasa kitabu ishrati an-nisa muna fata Allah ya madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi Allah ta'ala ya gafarta min kuskuren da yi jama'a mun gane wannan ko sai malamin shiga gaba da cewa to a nan jama'a dangane da abin da ya shafi mace mai haida kun ji abin da Allah ya faɗa ko wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayar ka game da al-mahid malaman tafsiri sun yi bayanai daban-daban game da me ake nufi da kalman al-mahid wasu daga sun malamai suka ce abin da ake nufi shine shi kansa jinin haila an gane wannan wasu ka ce a wurin da jinin hailan ke fita don shi ne mahalli inda ake mene ake yin wato biyan bukata da mata a lokacin da mutum yake neman biyan bukatarsa da su na sha'awa ina fata an gane wannan to ko dai wanne ne duka dai abu ɗaya ne ina fata an gane wannan dan da ba dan jinin ba da ba ya magana game da wannan wurin ba to shine Allah ta'ala ya cewa wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayar ka game da mene haila da inda haila ke fita qul huwa ada Allah ya ce da su ku ce da su ka ce da su ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa qul huwa adan shi wannan haila ɗin najasa shi an gani najasa shi datti ne fa'tazilun nisa'a fil mahid dan haka a nisanci mata a lokacin da suke cikin ainihin wato hailan nan wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada a kusance su har sai sun yi mai har sai sun yi tsarki an gane wannan har sai sun tsarkaka fa'iza ta tsaharna to idan suka yi tsarki fa'atuhunna min haitu amarakumullah Allah ta'ala ya sai ku zo musu da inda Allah ya umarce ku inna Allah yuhibbu tawwabina lalle Allah yana son masu yawan tuba wa yuhibbu almutatahhirina kuma yana son masu tsarki a nan jama'a Allah subhanahu wata'ala zai yi ƙoƙarin bayyana mana wani hukunci ne wanda a da kafin zuwa musulunci su yahudawa akwai yadda suke yi shi za mu zo a wannan hadisin da malin zai mana wannan bayani an gane wannan gwarin karanta hadisin sannan mu yi bayani akan ko mu yi bayanin sannan mu yi karatun ainihin wato hadisin baki daya jama'a mun gane wannan wannan kenan don haka haka Allah ta'ala yake nufi jama'a kun ji Allah da kansa ya ce menene cuta ne menene datti ne menene najasa ce amma abin da zai baka mamaki a yau yan ƙada ƙato yan ƙada ƙato yan tafi ne sun dawo da wannan ainihin wato babban ra'ayi na riƙau wanda khawarijawa a zamanin sayyidina Ali radiyallahu anhu suka ɗauki wannan mazhabi cewa su ba ruwansu ba inda Allah ya kada a kwanta da mata a yayin haila sai suka yi tarihin wannan ayan kamar ne fassararta daga shi wannan titibirin haka yake cewa cewa su a wurinsu ƙarya ne ba maganar wani abu ko da yau za ka yi saduwa da matarka saboda me hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun zo a fili sun ƙara yin bayani dangane da wannan ainihin wato matsala misali da za ka tambayi shi wannan titibirin shi shugaban kalakatin tambaye shi ka ce da shi Allah zai karfi sallah ba tare da tsarki ba haka ne Allahn da ya faɗi wannan shi ya faɗi wancan ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu idan kun sami janaba Allah ta ku yi tsarki an gani saboda mai janaba rashin tsarki ce ai ko shi zaka ce fa taharu ku yi ne ku yi tsarki to Allah da yace in an sami janaba ayi tsarki kuma ayi wanka kuma shine wanda yace fa'tazilun nisaa qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid kace da su najasa ce ku nisanci mata a lokacin da suke yin haila Allah ya sa mun gane wannan karatu don haka kaga wannan magana ce ta banza dama duk wanda ya kaucewa abinda Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wannan dole zai tsinci kansa akan tafarki na bada a garin gyaran gida kenan an rasa ne an rasa ido zaka duk wata shubha da za su kawo zaka tadda da alqur'anin ma zaka iya mai da martani kuma ya zama cewa ainihin wato sunan an bayyana wannan ƙaryar tasu don haka haila Allah da kansa ya ce da jini ya ce na jisa shi ita ko na jisa idan ta taba jiki zai yiwu a yi wata ibada da ita haka sun ce ne baya oke abin da suke magana a kai cewa mai haila ya halatta sallah shi ne abin da na manta fada ba maganar jima'i ba mai haila ya halatta yi mene ta yi sallah to shin ya halatta yi sallah kuma da najasa a jikinta Na'am? Wanda shi ake cewa mene? Tifka da warwara, kitso da kwarkwata. Ina fata an gane wannan. In dai mutum ya samu janaba, Allah ya ce ya yi tsarki, ya yi wanka, to wannan ma Allah ta kulhuwa azan fa'tazilun nisa'a fil ma'id wa la taqrabuhunna hatta yatahurna kaji abin da aka ce. To su kansu ba za su yi sallah ba har sai ne yawwa hadisin bukhari da muslim hadisin na aisha Allah ya kara mata yadda da wata mata ta wuce ta take ta take tambayar na aisha radiyallahu anha tace ya aisha ma balu haidi taqdi as-salata wa la taqdi as-sawm aw taqdi as-sawm wa la taqdi as-salat wai me yasa ni haila ba ta rama sallah amma tana rama azumi na na yi zancen bai ta ce a haruriyatun anti ce ba haruriya ce ce ɗan tawaye ce ce ɗan boko haram ce da duk wannan shi ne na ra'ayin an mu'ammi ɗan boko haram da irin abin da suke rayuwa a kansa da kuma ‘yan tafi ne dama jama'a a ƙasar nan asali boko haram ɗan tafi ne shi shi Muhammad Yusuf mahaifinsa ɗan tafi ne da shi aka yi yakin mai tafi a garin Kano a unguwar rijiyar zaki ya zauna saboda haka da shi aka yi yakin mai tafi ne kuma ya kashe musulmi akan yakin tafi ne sai kuma ya koma can Borno da zama ya gudu sai ya hijira ya koma can Borno da zama da haka shi ma Muhammad Yusuf din shi ma ɗan tafi ne malamin malamin Muhammad Abdul Bari ya wannan bayani lokacin yana rayu ko kware da gaske so da ka sai aka dan aka haɗo shi ya fara zuwa majalisin malam Ja'far yana zuwa yana zuwa karatu saboda a shafa malam Ja'far kashin kaji a ce ai dan izala ne ko kuma su wawaye haka ke ta dauka suna yin wannan bayani to ai dan boko haram idan ya zo gari ba zai tambaya wannan izala bane wannan dariƙa bane shi duk a wurin shi duk mu'arna ne ai na ganin shi ko yayi wannan bayanin ko ya ce ‘yan izala arna ne, ‘yan ɗariƙa arna ne, kawai shi kowa arni ne a wuri shi ne kaɗai musulmai, su ne kaɗai musulmai. Jama'a mun gane wannan, saboda ka wannan mummunar aƙida ce wacce bai kamata a ce musulmi ya ƙudurce ta a zuci kuma zai aiki da ita ba. Da ka jama'a bai haida ba ta yin sallah wannan shine abin da alqur'ani dilala da yake nuna ba amma da kuma yawan su jahilai ne qur'anin ma ba su koya a wurin kowa ba ba su koyi fasaran a wurin kowa ba kawai bugu ne kawai da ka Allah ka mana tsari Allah ka tsari mana imanin abin da yasa jama'a muke wannan bayani saboda zamani ne yanzu muka zo na bala'i na social media kowa yana shiga ya tallata barnarsa yadda ya ga dama har ya kokarin wai yin wani bayani wannan ma wani wani daga cikin ɗan dariƙa ya yi masa raddi ya yi musu ya mu ɗan ɗan ƙalaka to raddi sai wani kuma ƙalaka ta fito yana cewa wani shi kaɗai kawai zai rusa ɗan dariƙa gaba ɗayan su ba wanda ya sai kawo ta hujja waya gwara ma kun yi da kuna da hujja an gane wannan akwai wani wani wani mai ake cin shi waye ko hudin gane shi nan fadin sunan shi ma bai da amfani mun gane a bata shi din akwai wasu ai akwai yan baran nan ka sai da ka gansu ma da za ka sifan mata wallah ma yadda ka san wata talatu haka za ka shi ya share haba malam ga wani gashin baki ga wani menene ake cewa ne ga kasan ba ya zo iyaka nan an yanke shi ya kawo haka kamar na yan giya sai kuma aka aka carge mu gaba daya eh wai kada ma aje ai wani kamancece da mutane ciki da yadda da manzo Allah manzo Allah ya bage mu manzo Allah ya baka za ma'ana su abin da ce ni ne kawai dole addinin kawai Aisha kunshe shi manzo Allah kurma ne bebe ne bai ce komai ba da Allah ya kunshi ba wani bayani da manzo Allah ya so a wurin su shi yasa nake ƙara nana ta jama'a yan kala katu kalmar shahada bangare ne suka dauka shine shahadatu Allah ilaha illallah amma bangaren wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sun rubuje shi gaba daya kwarai da gaske don kai kana karanta qur'ani ne Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana idan ka ce wani zai yi koyi da wani da Allah zancensa kadai zai yi koyi shi ko har da aikinsa na'am idan shi zai ɗauki zancen ne kawai banda aikinsa ko ya ɗauki aikinsa kawai banda zancensa ya yake kyawun koyi bai yi ba to su duk ayyukan da manzon Allah ya yi da dukkanin abin da ya faɗa ya fassara alƙur'ani a su ba su da wannan ba to kuma ya ce manzon Allah ya tafsiri ne to amma shi yana yi Allah ya ce manzon Allah wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da wannan tunatarwa ne wannan qur'ani wa'azi ambato ne domin kai ne domin kai wa mutane bayanin abin da aka fito zuwa gare su an gane wannan ne to kaji Allah ne yake yi bayani amma sun ƙara kato sun sha'a manzo Allah bai bayanin komai ba to amma ko shi ne zai tara mutane ya ce yana tafsiri shi shi ya halatta yi bayani amma manzo Allah bai halatta yi bayani ba Allah ka tsaye mana imanin mu babu shakka wannan tabbaki na baka Allah shi kyauta malam yace قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت الهناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إمام النسائي يروي أن حديث لكمال موسى شني عمرو بن علي عمرو ابن علي wannan shi ne malaminsa amur bin ali shi kuma sai ya ci gaba da cewa qala haddathana abdurrahman shi kuma yace malaminsa abdurrahman ya karanta da shi wannan hadisi shi kuma yace qala haddathana hammad ibn salama yace hammad dan salama ya ba shi labari wanda hammad ibn salama daga cikin rijal muslim qala haddathana thabit shi kuma yace malaminsa sabitu ya ba shi labari waye ne sabitu hmm? shi ne sabitu ibn aslam al-bunani sabitu ibn aslam al-bunani shi kuma daga anas dan malik Allah ya kara mishi yadda anas dan malik yace كانت اليهود إذا حاضت المرأة minhum lam yu'akiluha yahudawa sun kasance idan mace ta yi haila daga cikinsu ba ta cin abinci tare da ita wa lam yusharibuha ba ta shan abin sha tare da ita wa lam yujami'uhunna fil buyut sannan ba ta kwana tare da su a gida guda ɗaya sai dai a je bayan gari a yi mata wata ‘yar bukka ta je can ta zauna in ta yi ta ƙare ta ƙarƙare sai ta dawo gida sannan a cigaba da zama da ita nan kalmar walan jami'u hunna ba maganar saduwa ake ba ma'ana ba sa kwanciya ɗaki ɗaya tare da su mun gane wannan fa'anzar Allah fa'anzar Allah ta'ala sai Allah madaukake su kada wannan aya wa yas'alunaka 'anil mahid kuma suna tambayanka game da sha'anin abin da ya shafi haila da kuma jinin haila qul huwa adha kace da su wannan cuta ce fa'tazilu nisaa fil mahid ku nisanci mata a lokacin da suke yin haila wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su har sai sun tsarkaka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce if'alu kulla shay'in illa al-jima'u ku aikata komai da waɗannan mata amma banda jima'i banda saduwa da su ta yi wato kafar da ake biyan bukata ina fata mun gane nan jama'a kenan kaga sabanin zuwa kenan yahudawa to anan idan muka kalli wannan aya me Allah ya ce kul huwa adha kace da su wannan jinin hailan menene na'am cuta ne an gane wannan cuta ne najasa ce wacce tana haifar da cuta ga ɗa namiji ita kanta ɗaya macen yana haifar da cuta gare ta idan ya zama wannan jinin bai fita ba saboda yadda Allah ya tsara shi ne idan mahaifar mace ya zan babu komai a cikinta to duk wata za ta dinga fitar da wannan jinin dan ta tsarkake wannan mahaifar nata daga dukkan wanda ce shi za mace in sai wata daya wata biyu bata ga al'adarta ba za ta shiga cikin damuwa saboda yana haifar musu da cututtuka iri-iri a cikin jikinsu ina fata mun gane wannan to don haka idan aka samu ciki shi yasa ba a yin haila wannan jinin da zai fita sai Allah ya markaɗe shi ya mai da shi shi ne abincin da shi jaririn zai dinga ci a cikin cikin har zuwa lokacin da za a haife shi a madadin ya fita a matsayin datti tun da babu abin da zai yi to sai Allah ta'ala ya gyara jinin ya mayar da shi wani nau'i na abinci wanda za a ciyar da jaririn da ke cikin ciki ina fata mun gane wannan amma idan mahaifa babu komai a cikinta to a wannan lokacin sai jini ya yi ne sai jinin ya fita a matsayin da shi kuma galibi za ka tadda jinin haida yana zuwa da me za gan shi baki-baki jaja-jaja kuma baki-baki sannan da yawan lokaci kan nuna ɗoyi da ƙarni mare daɗi kaga ko ba a ce maka datti bane wannan ko ba ka ce maka cuta bane wannan kafin cutar ce don haka su yahudawa su suke kyamatar mata a irin wannan lokacin idan mace daga cikinsu tana haila sai a ɗauke ta a kai can bayan gari ta je ta zauna ko a kai ta wani guest house ko wani abu dai na can waje ba ne ruwansu da ita sai dai a je ajiye mata abinci a dawo ta ɗauki abincin ta yi duk abin da za ta yi ba za ta dawo cikin mutane ta ci gaba da rayuwa ba sai yaushe yau ina fata mun gano wannan jama'a tudin da yanzu da za tambaye ku shi jinin haila menene shi daga ina yake fitowa yake nufi na'am mhm kun yi zuru zuru daga ina na mahaifan nake nufi ko yana fitowa ne daga bakin mahaifa ko yana yana fitowa daga can cikin mahaifa la tare ka yi a gani a gani da dariya ba ku sani ba ke nan amma ya kamata a ce an san wannan ai abin da suke cewa kamar da ibn al-mulaqin yake bayani cewa jinin haida wani jini ne wanda ke fita wa mace a duk wata ko a duk bayan wani lokaci na musamman jini ne wanda ke fita daga can cikin mahaifar mace saboda ya fitar da dukkanin wani datti wanda ke kunsa ce mahaifarta ya fita gaba daya ya zamto mahaifarta ne ta tsarkaka ina fata mun gane wannan shi yasa idan bata fita ba sai ta haifar da mene sai ya haifar da ciwo to jinin istihaba ba jini akwai jini kala biyu ne ko ko uku akwai jinin haila akwai jinin nifasi shine jinin haihuwa ko sannan akwai ne akwai jinin ne istihaba shi ne jinin ciwo wanda jini zai dinga ballewa mace kawai yana fita kore ko sai ke wata guda wata ma wata biyu wata ma wata uku jinin kawai yana farara yana fita a jikinta ba tare da yana tsayawa ba ko da kwanakin hailan ta ne ba za ta gane cewa wannan lokacin haila ba ne wannan ba lokacin haila ba ne jinin bai cika ba da fita kawai ko da yaushe to shi jinin haila yana fita ne daga can cikin mahaifa shi kuma jinin ittihaba yana fita ne daga ina bakin mahaifa har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan wata jijiya ce da shaidanin aljani yake zuwa yake girgida ta sai ta bar asalin inda take wace ita ce kontrolin wannan jinin kamar zai kamar noti ne wajen juye ko a injin mota ya zai da kwance noti me zai dinga yi zai dinga diga ko ya ta diga ya ta diga ya ta tsayawa shi bai zube duka ba tunda an dan kwance kaɗan ne kuma shi bai kafe gaba ɗaya tsaya ba ya tsare ba ina fata mun gane wannan to bambanci ke tsakanin jinin istihaba da jinin mene da jinin haila sai shi jinin istihaba idan mace ta gane kwanakin da ta yin haila idan suka zo to sai ta bar yin sallah ta bar yin azumi a gwargwadon waɗannan kwanakin amma idan sun wuce to za ta yi tsarki mijinta kuma ya halatta ya sadu da ita a wannan yanayin saboda shi wannan jini ne na ciwo ba jini bane na haila wanda Allah ta'ala ke cewa qul huwa adhan shi wannan ba adhan bane an gane wannan yanzu ya zama jinin ciwo don haka mace za ta yi tarki sai dai kamar yadda a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kamar yadda hadisin mu qamani ta nuna da sauran littafan ainihin wato sunna da littafan fiqh cewa abin da za ta yi kowace sallah da za ta yi za ta yi alula kafin ta yi wannan sallar ba wanka ba misali za ki azhar to zai ta yi ce ta yi tsarki ta yi alula ko da jini yana ci gaba da zuba ba matsala a haka za ta yi sallarta a haka za ta ci gaba da yin azuminta ina fata mun gane wannan dan mata suna yawan yin tambaya game da irin waɗannan ainihin wato alamar rayuwa Allah ta'ala ya tsare mana imani amma banda wacce zai ta planning ehe ku kiyaye wadda take shan ƙwayoyi na family planning wanda duk duniyar ilimi ta tabbatar waɗannan ƙwayoyin suna da cutarwa ga lafiya a musulunci kuma haramun ne yin amfani da su jama'a ko dai allura da ake yi ko na ƙwaya ko wanda ake yin planting a tsagar jikin mutum mace a sa wannan abin implanting a ainihin wato mai da shi haramun ne saboda me bincike na ilimi ya tabbatar yana cutarwa don haka idan mace ta je planning duk lokacin da jini ya zo sunan jinin haila haka malamai suka ce game da al'allama ibn Uthaymeen ya faɗi a littafin sa da aka yi wato a menene zabin mustaqniya sharhi mumkiya an gane wannan ko da sauran ainihin wato fatawar nuna ala darb da sauran littafansu da fatoyi da malamai musamman na zamani cewa in ta je ta sha maganin ƙwayoyi na planning ya zama shi ke kawo mata wannan jinin kaga ita ta jawo shi ba wai ya zo bane kawai saboda haka wannan ba za a ce jinin ciwo bane duk lokacin da wannan jini ya zo za ta bari yin sallah za ta bari yin azumi domin an yi ta waɗannan tambayoyin a cikin watan azumi algar ta malam me hukuncin kaza to wannan shine hukuncin a game malam kowanne ne babu wanda bai cutarwa kuma a ji a tambaya yana haifar da thoracic cancer yana haifar da lumbar cancer yana haifar da abubuwa kansoshi da yawa kuma yana contributing wajen lalata mahaifar gaba ɗayanta abin da yasa wasu jijiyoyi ne wanda Allah ya halitta yasa suke gudanar da jinin a jikin mace to sai a jirkita su a hana su yin aikin da ya kamata su yi eh amma akwai magunguna da yawan za a yi amfani da shi na musulunci hatta man darbejiya akwai yadda ake amfani da shi wajen planning kai namiji ma za ka iya planning din wa kanka kwarai kuwa akwai adadin yawan ganyen darbejiya wanda za ka ci in har ka ci shi haka ɗanyensa to tsawon kusan sati guda wannan maniyin naka ba zai samu ƙwayoyin halittar da zai iya ainihin wato haifar da ɗa ba ina fata an gane so ita ma mace akwai da take za ta iya matsi da shi wannan man darbejin saboda ɗacinsa ba zai bari wani kwayan halitta na mani ya aiki ba zai iya kashe wannan kwayan ba tare da ya bashi ya yi tasiri ba amma dukkanin wannan da izinin Allah ba wai shi abin ba ne ke tasiri an gane wannan sannan akwai wannan zurman ne wanda gashi nan a bakin hanya a bakin gada nan da ko ina kwayan shi ana amfani da shi shi ma ko dai a ci shi da goro ko kuma a haɗiye shi haka nan ya danganta kuma tabbata yana yi amma ya danganta daga mace zuwa mace wata in ta haɗi ƙwaya uku zai iya mata shekara guda wata zai iya mata wanda muka yi gwaji da gaba ɗaya wata bakwai ne mafi ƙarancin abin da yake iya daga wata bakwai dole a ƙara sha amma akwai wanda yake kuma za a iya sha shekara ɗaya shekara biyu har shekara uku kuma lokaci guda bayan haila ta ɗauke sai a sha bayan ta ƙara yi ta ƙara sha duk haila idan ta yi in ta sha ko ta ci wannan maganin zai bata shekara guda za ta ta haila guda uku a jere tana tana amfani da shi za ta yi ɗaukar kusan shekara uku ba tare da an sami juna biyu ba kuma lokacin al'ada ta zai dinga zuwa lafiya lafiya ba komai da zai canza a jikinta da izinin Allah Allah shi ni ba likita bane ka ce na abin nan amma dai muna in taba ko ya danganta ne ai ni na gaya maka da sani ai suna da yawa akwai abubuwa da yawa da malamai suka sani wanda ke mana ta ganyen na ana nan yana ne ganyen na ana in dai lokacin da mutum zai sa da iyalinsa an samu ganyen aka tashi a ƙashin shimfiɗa aka shimfiɗa zanyi a kai aka kwanta a kan shi da izinin Allah ko da an samu wannan sajiyon to ba za a samu cikin ba ba kuma su dabar bane ba komai kuma nan za a ce a karanta kaza ko a dauko kaza a sa ba wannan amma bincike na ilimi yana haka so abubuwan suna da yawa amma dai in mace ta irin wannan to wannan shine nan hukuncinta kamar irin da malamin suka faɗa kuma a musulunci duk abin da zai cutar da jikin ɗan adam cutar da lafiyarsa musulunci ya haramta shi wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuhillu wa yuhillu lahum at-tayyibat ويحرم عليهم الخبائث لا ضرر ولا ضرارا باب cuta babu cutarwa kai ba a yadda ma ka cutar da kanka ba an gane wannan ka ga cutar ne ko amma ba a yadda kai abin da za ka cutar da kanka ba a musulunci Allah ka sani mana imani to mu tahi if'alu kull shay'in lil jima' sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka aikata komai da mace jima'i ne kawai ba za a yi ba ina fata an gane wannan kenan abin da ake nufi anan su yahudawa suna koran matan su fita daga ina gidajensu su ko musulunci sai aka ce a yi ne a dawo da su gida su zauna a gidan su ba yahuda ba sa taba jikin mace in tana haila kai kuma sai ka ce baka taba komai a jikinta in dai zai sa ka biya bukata ka ji daɗi amma dai abin da ba za ka yi ba ɗaya shine saduwa jama mun gane wannan shi ne yahudawa suka kama cewa o kai wannan mutumi ya zo gaba ɗaya komai sai ya saba mana hatta yanayin yadda muke rayuwa duk wani hatta ka ji wani jima'i ma sai da ya saba mana o shi yasa a musulunci jama'a ba maganin gaggawai yahudi ya yi abu ko kirista ya yi abu ka ce wai kai ma barka yi ai wannan shi bayani ko kuwa kwarai da gaske shi bayani shi musulunci saba musu yake saboda su mutane ne ma'abota bin san zuciya da kuma kangara ya jama'a kun ji Allah madaukakin take sai mana imani wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi haka nan Imam Abu Dawuda ya fitar da wannan hadisin a cikin ainihin wato littafinsa as-sunan alhamdulillah yahdikum Allah subhanahu haka nan Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan dinsa haka nan Ibn Majah shi ma ya fitar da ainihin wato wannan hadisi ainihin wato a cikin ainihin wato littafinsa jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace don haka jama'a kun ji sai malam ya ci gaba da cewa to a wannan hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaita ya fitar a cikin sunna a cikin sunan dinsa yayi bayani dangane da abin da ya shafi shirin wannan hadisi wanda yana cikin littafin sa mai suna Aunul Ma'bud sharh sunani Abi Dawud zan so dan karanta mana wani bangare na abin da ya yi bayani game da wannan hadisi ne a gane wannan ko mun yi bayanin cewa yahudawa da rumawa da sauran waɗannan su ba sa saduwa da mace kuma ba sa zama tare da ita ko ba sa kwanciyar ɗaki ɗaya tare da ita idan tana mene a yayin da yin haila ina fata an gane wannan bayyin to shi ne sai yake ce mana ولم يجامعوها في البيت haka zuwa wannan hadisin ko sannan kuma ba sa kwana tare da ita a ina a gida ko fil buyuti a cikin gidaje an gane shi ne shi ma'anan wannan ai lam yukhaliquhunna ba sa yin cuɗanya tare da su wa lam yusakinuhunna fi baitin wahid ba sa zama da su a cikin ɗaki ɗaya ina fata an gane wannan yau yace an zalika fi'l yahud daga wannan ne aka samu aikin yahudawa to sai Allah ta'ala suka da wannan aya cewa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayanka game da al-mahid ai al-hayd madha yaf'alu bin nisa yaf'alu bin nisa'i fihi ana tambayanka game da haila yaya za a yi da mata a lokacin da suke yin haila su aka tambaya sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ce qul huwa adha kace da su wannan cuta ce ai qadir kace da su kazanta ce fa'tadilu nisaa ai utruku wadhunna utruku wadhunna ku bar saduwa da su fil mahid ai fi waqtihi aw makanihi ana nufin a lokacin da yin haila ko kuma a wurin da haila ɗin yake fitowa kamar yadda bayani a baya an gane wannan sai ci gaba da cewa fa'tazir an-nisaa ay atruku wadahunna fil fil mahid ay fi waqtihi aw makanihi yace qala fil azhar fil fil azhar al mahid al awwal fil aya huwa ad-dam bil ittifaq da yace wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayanka game da mene al mahid anan na farko ana nufin me jinin haila an gani ana nufin jinin hailan da ke fita wanda shi da ittifaqin malamai sai fadin Allah ta'ala qul huwa adha wa fi thani amma al-mahid nabiyyu a wannan aya thalathat aqwalin akwai maganganun malamai guda uku ahaduha na farko ta ce addam shine wannan jinin kal awwal kamar da ru'a fassara farko wasani nabi musa ce a zamanul haiwi shine tsawon lokacin da hailan ke dauka kada ku sadu da su a tsawon zamanin da lokacin da hailan za ta dauka wa tsari nauka kuma suka ce makanuhu wa huwa al-farj wurin da wannan hailan ke fita shine gaban mace وهو قول جمهور المفسرين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إيش ولا شيء فسرا mafi rinjayen malaman tafsiri da wanda aka samu daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an gane wannan ko sannan fasaran al'ada yace thumma al'ada ma yata'adda bihi al-insan abin da yake ce ma al'ada shine abin da ke cutar da mutum qila thumma bi dhalika li anna lahu launan karihan wa ra'ihatan muntina ونجاسة مؤذية مانعة عن العبادة كذا في المرقاة يجب أن تنتفع المرقاة يجد شوى أن سنيا ونن حيلا لسونا الأذاني أما تنشو تروى سبو دمي لن أرم نشوى لونن جنين نفقو جنوه سنسكو شي أن سنيا مكا ونن سونا سبو لون سا لوني ne wanda yake ba shi da kyan gani sannan kuma warinsa wari ne mai doyi mai ƙarni kuma najasa ce mai cutarwa wata ke hana ma a yi ibada to kaga wannan shine sabanin yanwa yan kala kaga kaga mani'atu lil ibada yana hana su yin mene ibada ba za su yi sallah ba a wannan yanayi ba za su yi azumi ba a wannan yanayi an gane wannan سيشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي, مبن أي مبينا للاعتزال المذكور في الآية بقصره على بعض أفراده جامعوهن أي ساكنوهن فإن شاء ولا يجامعوهن أي باتا زما تار رسولي ثم يهودا باتا تجوال مسألة وشن هيلا أما دي بس زونا تاكي ليا تار رسول سبو لطابة كاما عندما الله صلى الله عليه وسلم واصنعوا كل شيء إيش من المؤاكلة والمشاربة والملامسة والمضاجعة معناه كشاء بن شاء رسو كشاء بن شاء رسو sannan ku shafi jikinsu sannan ku kwanta ma a gado guda tare da su ina fata an gane wannan saboda haka kaga abin da ake nufi a nan shine ne shine ne kun yi shiru na'am a saba wa yahudawa a ci abinci tare da su a sha abin sha tare da su a kwana ɗaki ɗaya a taɓa jikinsu sannan a kwanta a gari ɗaya ko tare da su ba matsala abin da aka hana kawai shine saduwa da su ta ainihin wato inda aka saba Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani zaka jama'a kun ji wannan kenan malin ya ci gaba da cewa sai mahaifi na biyu a wannan babi ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف وذكر اختلاف abin da ya wajaba akan wanda ko dai ta hanyar kuskure ko kuma ta hanyar ganganci ya sadu da matarsa alhali tana cikin haila to menene ya zama wajibi a kansa ya aikata a matsayin kafara na wanda laifin da yayi tunda Allah ya ce fa'tazilu nisaa fil mahid akwai mutane marasa hakuri mala wani dan wannan lokacin yan kwanakin ba zai iya hakuri ba haka ne zai fada wa mace ita matan ma ta saba ba haka bane ba eh wani wallahi ko da azumi akwai su da yawa wani ko da azumi wallahi baya iya hakurin saduwar matar shi da rana suna nan da yawa a cikin mutane ma a cikin mazaje kuma wannan sabon Allah ne wannan zai gadar maka da masifa da bala'i na azabar Allah Allah shi ta to kun ji ma ka gani a cikin azumi fa haka ran wani ango ya kira ni malam yanzu ya za a yi wallahi tallahi ina shago yan yan yan yan kawai da ta zo ta zo ta ce ba ta lafiya yan yan yan yan yan shikenan kaza ya kaza shikenan kuma sai gashi to yanzu ya za a yi ta ce a dukan ku za ku yi azumi ne sittin sittin yawa ce ce azumi sittin shi ya azumi sittin wata biyu ko riga kun ciwo ko yawa kun kun kun kun jawo kanku na ka ba wani sauki eh a je azumi sittin ehe ƙofofin ji kuma Allah yana gani aiko ko kuwa a yi kwarai da gaske Allah ya tsari mana imanin amma in sun nemi a yi bayani sosai sai a yi bayani sosai mari ya kamata mu zama ji tsoron Allah mu dinga tsare dokokin Allah a bisa tsarin da Allah subhanahu wataala yake so a dai gudanar da wannan rayuwar menene a cikin wannan abin jama'a me ya ciki dan haƙurin da za ka yi dan daji kaɗan amma mutum ya kafin haƙuri shi Allah ba shi ya baka ya ma kuma ya ja maka layi banda kaza duk kaza na kai shi za ka duba duk abubuwan da Allah ta'ala ya halatta za ka su ne mafi yawa yan abubuwan da aka haramta din yan kaɗan ne amma da kishi ɗan ba rago ba ne ma ya dinga jan ka kenan ya dinga maka wasu wasi kenan zai sama kwaɗayin wannan abin da Allah ya yi saboda ka'ida ce huffatil jannatu bil makari wa huffatil nari bil shahawat an kawata aljanna da abin da rai baya so an kawata gidan wuta da mene na'am yawwa wannan shine jama'a Allah ka tsare mana imani kafaran ne ya fadawa eh azumi zai neman ba Allah ya ce eh sai dai an samu wani sahabi an samu sahabi wanda ya zo da ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne ya ban dariya ya zai ce to ya zo da na halaka shi kai ma ahlakaka me halakar da kai ce to na auka mata ta ana cin azumi maza ya ce to azumi sittin wata biyu za ka yi kana azumi sai kalli manzo Allah ce aba ya rasulullah aba ya rasulullah eh yanzu fa wata ɗaya ne na kasa hakuri ba na je na fada kuma za a cin azumin wata biyu a jere ka zuwa ka samu ta matsalar daban kuma sai manzo Allah ya ce tun da haka ne ka je ka ciyar da miskinai guda sittin ya ce duk ai duk garin madina kaf an gwamba da kan talauci ya rasu da Allah billahi da ba ba gidan da ke nan talauci a gwamba ana to shikenan sai ka jira in Allah ya kawo abin da za a iya baka ciyar da mutane sai a baka aka ji aka kawo dabino aka wani kwandon dabino na zakka aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ina wannan ba Allah shi gani ne yace dauka je ka ciyar da miskinai ina fatan gane wannan ya ga hukunci da biyu shine ciyar da miskinai sittin suma daga idan matarka takura mata kai matsa mata kai ba da sarranta ba ita ba ruwan ta ja mata kai an gani tilasta ta kai amma idan ka saba auka mata ita mai tana jin daɗi to ai ba ba komai tunda an saba to shikenan ai ya bidi ki wanka ya bidi ki to kaga nan kuma shikenan da kai da ita dukkan ku su kunciyar ko su kun ya zama sittin amma dai mu gani akwai masifa da bala'i wanda yake jiran mai wannan aiki ehe annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yake cewa yayi barki an nuna masa wutar jahannama sai ga wasu mutane an kama su an daure su a jikin wasu taraku a cikin gidan wuta an daure wuyansu bakinsu kuma an sanya wata ƙugiya haka an farce bakin nasu har zuwa kusan ƙeya bakin nasu yana kwararar da jini ana ƙona su da wuta ga duka yanzu ana sai tambaya ce su waye waɗannan aka ce ai su ne mutanen da ke karya azuminsu kafin lokacin shan ruwa kawai karya azumi aka ce abinci ka ci jima'i kai sigari ka sha wiwi ka sha kodin ka sha ko mai ka sha in dai ka karya azumin kafin wannan lokacin wannan azaba tana jiran ka a wuce jahannama Allah ka tare mana imani aka jama'a dole a kiyaye Allah dole a kiyaye Allah abinda Allah ya ce ayi ayi abinda Allah ta'ala ya haramta kuma ayi kokarin ne san shi Allah ta'ala ka sanya mu cikin masu tsari dokokinka sauran minti goma ko to don haka wannan babi zai mana bayani dangane da ma yajibu ala man wadi amra'atahu fi hali haibatiha abin da ya wajaba mutum yayi idan ya sadu da matarsa a halin tana haila wa zikru ikhtilaf da kuma bambancin da kuma ambata sabanin da masu riwaya suka yo daga ainihin wato wajen riwayar su wasu suka ce za a bada na mene dinari daya wasu suka ce a za a bada rabin dinari ina fata an gane sai a tambaye mu nawa ne nawa ne dinari yanzu a duba mana nawa ne rabuwa dinar da ake cewa na na na sadaki ko nawa ne dubu dubu ɗari da ashirin da wani abu to tun da wannan rubu dinar ne kenan dinari ɗaya sai ka yi times four no zai baka dubu ɗari da ashirin da wani abu sai ka yi times four no zai baka shi ne dinari ɗaya na'am ɗari ɗari hudu tamanin to jama'a kun ji قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محسن عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار wannan hadisi an karbo daga Ishaq ibn Ibrahim shine al-Hanbali abokin Imam Ahmad ibn Hanbal wanda yake cewa Ishaq ibn Rawiya Allah ya gafarta mishi shi kuma yake qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far yace malamin sa Muhammad ibn Ja'far ya karanta da shi wannan hadisi shi kuma daga Abdul Amin Hakam shi kuma daga Abu Amin Shu'ba shi kuma daga Walid حدثنا شعبة شكما شعبة ابن الحجاج يا كرنت تشي وانا حديثي شكما لقى ما لم يسأل الحكم شكما لقى عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب شكما لقى ما لم يسأل مقسم شكما لقى عبد الله بن عباس الله ملوك سركي قارا مش يجاب جماعة مجال وأنكم سيمالي الشيء بل الشيوى عن النبي صلى الله عليه وسلم مال عبد الله بن عباس يشي لك النبي صلى الله عليه وسلم من ظن أن يا فدي في الذي يأتي امرأته وهي حالب قوان الذي زكي وما تسى الهالي تنا سنجن هيدا قال في من ظن أن يشي يتصدق بدينار زي صدقة ديناري لا أو بنصف دينار كوكما درب ديناري shi dinari jama'a a wurin larabawa ba kamar yadda muke da naira ɗaya ba ne naira biyu naira uku dubu ɗaya dubu biyu dubu uku ba ka yake a wurinsu ba tarin wata dukiya ce guda ɗaya in an kalli ta sai a ce mata dinari ɗaya ina fata mun gane wannan daga duk mutum da lafazin dinari ya zo ana nufin dunkulen dukiya sai a ce wannan dinari ɗaya wannan biyu wannan uku wannan zai nuna maka irin irin alkhairai da su abdurrahman ibn auf da su uthman ibn affan da abubakar siddiq da umar bin khattab da sauran sahabban manzo Allah suka yi na sadaukarwa an gani a lokaci guda sai sai na uthman ya bada dinari dubu ɗari nawa kenan ban ji ba yanzu ka buga dinari ɗaya nawa ne ban ji ba dubu ɗari hudu tamanin to ka yi times one hundred thousand nawa zai baka eh ka gani 48 million ya baka miliyan 48 a lokaci guda yake bada wannan ya rasulullah wannan gashi a baiwa mayaka a tafiya wannan gashi a ciyar da kaza wannan gashi kuma da bayan wannan ya kuma ba da dawaki dawaki guda ɗari raƙuma guda raƙwai ko raƙuma guda dubu ko da raƙuma yanzu ɗaya guda ɗaya nawa ne an gane wannan sun da haka akwai lokacin da ɗaya daga sai ya bayar kusan ya bayar kusan dinari miliyan ɗaya alfu alfi dinar alfu alfi dinar kusan dinarin miliyan ɗaya dama nawa ne dubu so dubu ba miliyan ɗaya ba in kana son gane wannan zero uku za a kwashe kawai kamar da su bayan wancan wanda shi kenan sun zama nawa sun zama miliyan ɗaya dinarin miliyan ɗaya yana da biliyan nawa irin mafi kundin naka in ba ta shi gaba ne ya ƙayyade ya nuna maka i ko ya nuna maka ero wai shi lissafin ya fi ƙarfin shi to wannan ita ce hidimar da sahabbai suka yi a addini shi yasa wannan rijiyar da ke garin madina bi'ir ruma manzo Allah ya ce waye ne sai wannan rijiyar ta bi'ir ruma Allah ya bashi aljanna sai na ya ce ni ya ji wajen bayahudin da bayahudin ya ce ba za a dinga ɗibar ruwa a garin madina ba sai an biya shi wannan abin ya kuntata wa musulmai sai na usman ya jin bai yahudi bai yahudi shi bai sai da rijiyar gaba ɗaya ba sai dai sai da rabinta ya ce nawa ne ya kure mata tsada sai na usman ya biya ya ce kuma a wajen ɗiban ruwa ni ma kamar sauran musulmai zan dinga bin layi ne wajen ɗiba ba maganan wai rijiya ta ni ya fiye ta a ni fi sabi layi na fiya za ka ni ma an zo ɗiban ruwa zo ni ma bin layi ne in wannan ya ɗiba wannan ya ɗiba ya zo kai neman in ɗiba Allahu akbar ka ji maza malam wannan zamanin malam mutum ya ƙari ja ka ita ma ka zo ka ce wai sai ya sai ka ɗiba zai ɗiba wane ka ce bilali duk Allah ka tsare to bayan wannan bayan wannan jama'a sai ya zama musulmai sai aka ce to yanzu ya zai wajen ɗiban ruwan aka to yau ranar ɗiban Usman gobe ranar ɗiban Bayahudi laka musulmai sai su ɗibi ruwan rijiya iya ɗiban su a ranar Usman ranar ɗiban Bayahudi ba da zai zo Bayahudi sun ba ciniki ce to ka zo kawai in ƙara sa maka ragowar kawai in sai maka da ita ta zama taka sai sai na Usman sai sai rijiya gaba ɗayanta har yanzu wanda rijiya tana nan a garin Madina kuma har yanzu ana shan ruwanta ana amfani da shi na fata an gane wannan daga wannan wakafi ne wanda har yanzu sai na Usman yana samun wannan ladan da za a je za a je yakin yakin mene jeshi da usra yakin tabuka manzo Allah ya hawo minbari ye wa'azi ye wa'azi sai da Usman ya je kawo kuɗi manzo Allah ya kare mu ya kara karowa manzo Allah ya kare mu ya kara karowa manzo Allah ya ga kuɗi sun yawa ya ji daɗi manzo Allah ya dinga cewa ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da Uthman zai to daga yau din ba zai cutar da shi ba wajen rija kuma manzo Allah ya cewa wanda ya sai wannan rijan Allah ya ba shi daga aljanna kaga kusan wurare guda uku sai na Uthman ya sha wannan kai wani gajarabi kawai sai ya zo kawai na ne Usman kuma ya tsine mai zauna lafiya ko baya jin komai ko wanda shi ne kawai bai san komai ba Allah ka tsare mana imani haka jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske mu kula da ainihin wato waɗannan al'amura Allah ka tsare mana imani to sai ci gaba da cewa ne يتصدقوا بدينار أو بنصف دينار كذا أنا أبشر الراوي zai yi sadaka da dinari ɗaya ko da mai rabin dinari قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مسلم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال شعبة أما حفظي فمرفوع وقال فلان وفلان إنه كان لا يرفعه قال بعض القوم يا أبا بسطام حدث حدث حدث حدثنا بحفظك ودعنا من فلان فقال والله ما أحب أني حدثت بهذا وسكت عن هذا وإني وإني عمرت في الدنيا ko yace mini oke wa anni umirtu fi dunya umar nuhin fi qawlihi yace gaba da cewa malam ibrahim ibn yaqub ya kai da hadisi daga malam sa'id ibn amir daga malam shu'bah daga al-hakam daga abdul hamid daga muqsim daga abdullahi dan abbas Allah ya kara mishi ya abdullahi dan abbas ne ke cewa alladhi ya'ti ma'atahu wa hiya haid game da wanda ke zake wa matarsa alhali tana cikin haila qala yace tasaddaqu bi dinari aw bi nisfi dinar zai yi sadaka da rabin dinari ko dinari guda qala shu'ba sai shu'ba ya ce amma hifzi amma ni fa abin da na haddace ne wannan hadisi فمرفوع أن دنجنا حظ أغمى الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان وفلان أما وانا دوانا سنشي إنه كان لا يرفعه شبايا تقوى الحديث وقع النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض القوم سؤال بغير مكان كشوى يا أبا بس يا أبا بسطام يا خير بسطام حدثنا بحفظك تو من أقول لك بام وأن حديث دقاء ابنك حدش ودعنا من فلان كقال لك حديث واني قال فقال تيشي والله ما أحب أني حدثت بهذا تيشي بانا أسن يزمنينا بعد وانا حديثي وسكت عن هذا إن كم يشرو كمدى أن هو توانا معنى كده فانا كن بعد وانا حديثي إن شاء الله ونسلتين حديثي وأني عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه كودا زرع الدنيا tsawon zamanin da annabi Nuhu ya rayu da mutanensa shekara nawa shekara dubu ba hamsin ko shekarun wa'azi kenan Allah ta'ala ya samu da shi za mu dakata ne insha Allah ta'ala so da kuma lokacin Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi daga inda muka tsaya abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya sami tarayya cikin lada wani kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alheri Allah ta'ala ka biya mana Allah ka tsaye mana imanin mu ka dakatar da mu akan bin sunnar annabi ka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah muna roƙon ka sanya aljanna don su kuma gare mu baki daya Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai mai kyawu mai yawa mai albarka ya Allah Allah ka tsare mu daga ainihin wato abin da ya shafi fari a cikin wannan damina tamu Allah muna roƙonka dukkanin damuwoyi da muke fama da shi wannan ƙasa ta mu Allah ka yaye mana ya Allah muna fama da mugun yanayin tsari shugabanci a wannan ƙasa ta mu ya Allah ka canza mana wannan yanayi zama fi alherin yanayi ya Allah shugabannin mu suna zaluntar mu ya Allah ya Allah duk wanda ya jagoranci al'amarin al'umman ka ya gallaza musu Allah ka gallaza mishi wanda ya maza musu Allah ka maza mishi wanda ya cutar da su Allah ka cutata mishi Allah ka hana shi zaman lafiya kowa ne shi ya Allah ya Allah idan masu shirya ne kuma Allah ka shirya mana da su Allah ka zai mana imanin mu Allah ka yaye mana bakin talauci Allah ka yaye mana talauci ya Allah ka zai mana daga talauci da kafirci da azabar kabari dukkanin marasa lafiyan cikin mu gidaje da asibitoci Allah ta'ala ka ba kowa lafiya Allah ka zai mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh